الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين توفيق عن السلام واستر أمري وأهل عقبة من لساني يقول قولي والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تقصد yau tana ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ajiya da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da na yan albashi ashirin da hudu ashirin da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na rayuwa darasi na saba'in da uku za mu tashi da hudu. To za mu tashi darasi na saba'in da biyar a cikin wannan littafi mai albarka na Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Mun tsaya inda malam yake cewa wato babi na ɗari uku da arba'in da biyar hadisi na ɗari bakwai da tamanin da tara. ɗari bakwai da tamanin da tara. inda ma da yake cewa babu hadi babun da zai magana a kan wato al'adi shi ne kama abu da mutum da yake cewa ko duk cikin ce eh kaga wato kyakkyawan tunani shi ne da kyakkyawan tunani a kan abu sannan kuma wasamtin haka da kuma shi ne abin da shi kuma ke cewa lifestyle yanayin yadda za ka tafi da rayuwarka to shi ne a kan filhasa yadda za ka tafi da rayuwar to wannan babu hakan da zai bayani حدثنا عبد الله ابن الاسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن عثيمة قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت بن مسعود يقول يتي لا عبد الله بن مسعود يلا انكم في زمان yake gaya wa almajiransa yake kuka kuka kuna cikin wani zamani da kafirin kuka hawa baki hanza masu cikin zamanin suna da yawa me ba cikin shi ne fahimtar addini man yuridin lahu bihi khairan yufaqihu fi din ba wanda yake cikin malamin islamiyya ɗan uwana suke biya yara sai sanar da shi addini kuskure sai fahimtar da shi addini domin sani ba shi ne kurkewa fahimta ita ce yawwa sai ka karanta ka fahimta shi ne uwa uba ba karanta wa da yawa to sai ce kasirun kuma wanda su ban ji addini suna da yawa ibnu mas'ud sai ce da yawa a kan majiran da sai ce kalilun kuka ba ku kalilun kuka ba ku masu zancen zamanin masu zance masu magana ba su da yawa da masu hudu ba da wanda ba ba sa hudu ba ba su da yawa kalilun su'aluhu su'aluhu sannan ba su roƙo roƙon mutane sun yi kaɗan ba su da yawa sai ka kwana kai wata guda duk shekara duk ba tambaye ka wani abu ba wanda ya roƙe ka kadirun mu'aduhu sannan ba su bayarwa ba su yi yawa bayarwa su ina da bayarwa ne kuma za ka kawai da an fito mutum ya fito zai ga wanda suka cancanci a wace wasu ballantana kuma wajen bayarwa da ba dole ba shi a mabukaci ba har wato wanda za a yi wa kyauta za ka ba don kyauta kana iya ba wanda ya fi ka kuɗi ba domin ta kyauta dalilin biyu ke ta yi a kyauta an gane ku yawwa girmamawa da kauna duk wanda ya ba kyauta to abu biyun nan ce ta zai yana kyauta ko ka fi shi kuɗi yana girmama kuma yana kaunar ka ila tana ta ita annabi yake da hadu da hadu tana sa soyayya in kana so ta soka ba ba za ka ce kai ahli sunna ba ne kare da ba ta komai a rika kyauta an gane ko yawa to saboda haka to sai ce kafiru mu'adu masu bayarwa suna da yawa sai ce wani amalu fi qa'idun lil hawa da aiki a wannan lokaci da yake jan raga masu san zuciya abin nufi san zuciya sai dai biyo baya aikin ne a gaba san zuciya sun bar a baya sai Abdullahi da Mas'ud yake amma wa sayati ma ba'dakum zaman yake amma bayan ku wanda za su zo bayan ku wani zamani zai zo a tare da su kalilun fuka za a samu masu fahimtar addini a cikin duka hannu kasirun kuɗa ba ku masu zance ba aiki sun fi yawa da ba ta hawa bari da na kasa wanda ba ta bari. sai zance kawai kaga faɗan masudi ka ce ka ce da zamanin ne yawwa sai ke kasirun su'adu masu tambaya ai kai ka sani yanzu in dai zaka tafi kai ka je kilomita ɗaya a kafa abin da ya ga mutanen da za su tsaro kanka wanda ba saka ba kenan banda wanda suka sanka wani zuwa zai ya tura gida a kira ka sannan zai ce sannan kuma kalilun a kafirun su'alahu kalilun mu'adu masu bayarwa su karanta ba su da yawa duk sun zai ke kana kallo da kama zakka mutum da zama zama wajibi zai hana sab ya ci jiwa zai ba ya rike a wata wani ba Allah sai karan da muna magana in nace mata abu ne yanzu fa abu ne yanzu dubu hamsin da ta ke dubu hamsin wato abin da ya ba ni mamaki irin da ake cinsa kuma ni na san kwarrabi ya ba wa wane ku da yanzu baya yadda ya yi da ake cinsa cewa a ce ba ba yawa kaga ba ba ya fitarwa ke to da yana tunanin da yawa to tunda da yawa ba za a ba Allah ba kenan nake Allah ku ce waye wa atu min malillahi alladhi ataakum ku ba shi daga dukiyar da ni na ba ku ba wayen ka ne ba ka ba ni ne nan da ba ka amma ka Allah to zai ce alhawazi qalilun min hawa zamanin kuma zai zato dan zuciya shi yake jan aiki a gaba ga aikin dan a baya dan zuciya a gaba shi ne jagora sai Abdullahi dan Mas'ud yake ai da ku sai Allah husna al-hadi ku sani cewa kyakkyawan tunani fi akhiri zaman a ƙarshen zamani khairun min ba'd al-amal wallahi ya kuwa ayyukan ba a kai mutum ya tsaye kyakkyawan tunani ya ga me zai je ya zo me zai je ya zo ya fi wato wato ayyuka don wani kayan mutum zai je aiki ya yi fama saboda bai yi tunani a cikin sa amma idan ya tsaye tunani ɗayan zai gane to ga ba abin da ya kamata ya yi nawa nawa ne za ka ga sun yi aiki amma ba da ɗauka ko yanzu tsohon wanda muke da wani arziki don wani abu ne ke ba tun daga tsohon ba daga gandu har zuwa irin aikin ne wani yayi aiki kuma ba da tsoka gaba sai aiki ne na regulation kun bai da rage ku to irin wannan ne misali wanda ka yi aikin da babu duk mutum kirki ba zai yi ba wannan tara Allah to shi ne sai hawa mutum ya rusu ko wani abu ne za ka yi da wanda za a yi ke gidan kar wani ya dora ka ake kafira ya ce gidan ba ya kai tunani kika da ajiyar ku yanzu da muke bayarwa idan wani buɗe shago za ka yi misali ka yi tunani ka yi tsayin ka gani Allah yake so domin albarkar sa kake nema ya rike ma shawa ko kada wani abu ke zuwa gurma ai kaza ai kaza ake wallahi sai an raka shi irin wannan shi abuwa kaza kaza karka so ba yi dogon tunani ka ga cewa to in ba ni abun nan na rana ɗaya ne daga nan an banne da Allah shi kuma Allah kullum so muke sa albarka ki bayan ka ce man madan lafiya to tunani yaka za mu ya nutsu mun ji wa babun ne da injiniya za mu karatu sai nake wa injiniya kawai sai muka ga wani nan ma zan ɗauke karatun lahadi sai muka ga wani babba babba matashi a kan gajeren wando iya cinya sun da daga wani na ta magana sai nake injiniya yanzu ka ga wannan bawan Allah yana da bukatu a gurin Allah kuma so yake Allah ya bar abin da yake so amma shi ya ce wa Allah abin da yake so ba haka bane kai kana da bukata gurin Allah kana so ba abin da kake so kuma ka ce wa abin da yake so ta yaya ai ko kai ne da yaranka a kasuwa kullum za ka ce ka fito ka buɗe shago karfe takwas ba zai buɗe waje goma da rabi ya gama bacci saboda ya yi shaɗi a tsaya kuɗi zai zai buɗe ma shago ai wallahi abu na farko da za ka yi mafi sauƙi shi ne ka kimar abin da yake so in ba baka kore shi ba haka ne yawwa ai misali shi ne a a ko da zai zama ba karfan kafa misali kamar wanda lady hajiya ce take a rika zuwa da shi kamin ka ni ka fahimce ni yawwa yau shi za ka kama wannan take a rika zuwa da shi kamin ka ya za ka yi ko ba ba ka fahimta da kyau yawwa abu na farko shi ne inda za ka gurgura wa a sai ka yi convincing babu ko hajiya cewa ba yaron nan zai kan zarani ya karmu ya karmu sai ka gama gamsuwa ba za ka iya korarsa amma horon da za ka iya bar ko da hajiya na nan shine abin da yake so ka tsima yawwa to a wannan zamanin ne a cikin zaman ibn mas'ud kenan على رمضان مالك يبيك حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريم عن أبي الطفيل أنت أبو الطفيل هو شنو مالك نعم waye ba abu dubai ko kuma dali na asiru sahabati mauta na san na faɗi shi anan la tu addu la tu asiru sahabati mauta wanda ya mutu a shekara ta nawa barakallahu fi dari da goma bayan hijira da kashi babu wani wannan kawai yana kan karfafa mutum Allah zai ga a cikin makaranta ke da an rufe an gane ko saboda aka dari da goma da ke ci ba wani zari ne kuma mutuwa duk wanda ka ji a bayan sa to ta ji ne in dai a mutuwa ne a duniya ba muke magana ko da za a cewa an san malik a guri kaza wani a guri kaza a ba shi ba ba gari gari ba duniya gaba daya da ke ci ba wani da kowa wanda sai ya ga annabi alaihi salatu wassalam ya zama da annabi ya imani da shi a wannan lokacin dai musulmi ne to shi ne abu da bai in kara da uku tambayar to sunan ba abu su gani a alkunya ce ko eh da ya sunan sa kare yake kulli da abin dubai na ce wa abu dubai da ra'aitin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam abu ra'aitin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fata a ji a kanta kaga annabi alaihi salatu wassalam shi wannan jurayi ne yake tambaya abu su bai kai ka ga annabi alaihi salatu wasallam a ai kamar yadda zaka ga wato wani wani abu lokacin wata hausa bai ba da shigo wannan wai zaka ji wani gari wai abu wannan ba zan faɗi sunan wani a yanda za mu koma kan ba zai talla ya wai aka rika zuwa wai ina ji kamar da ni ma aka ji wata da'awa wai aka rika zuwa kallon wai mun taɓa ganin wani a yan wata hausa wai gaskiya da kuka wani dala kuma kuma ku yi na ruwan da wani wai ba baki wai su wai mun taba ganin wani shi ne duk da kafa wallahi wai wai mu ake kallo saboda mun taba ganin sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga wannan to da yake tambayar sa cewa ka taba ganin kaga abin da ya kamata a yi tambayar kenan ba wanda ya ga annabi ai ya kamata ai ko dan boji wa kace ka taba gani za mu je mu kalle to saboda haka sai aka ce yace da shi shin wai ka ga annabi alaihi salatu wasallam abu tuba da yake kala na yace kwarai ko na ga yace wala a'lamu ala zalil abdi rajulan hajjan ra annabi sallallahu alaihi wasallam kai yace kuma ban san a doran kasan nan ban san wani wanda yake a yayi da ya ga annabi ban da ni ba dan ya kare duk duniyar nan yana gaya mana wanda ya ci rage a wanda suka ga annabi ni kaɗai ne. Wannan kani ce kana abiya. Sai ba da zaki misali ya ce kaga annabi fari ne. Malihul wajiha. Abin da bature ke ce good looking. Da ka kalle shi za ka ga ya danganta a kuma kallon sa. Shi ne malihul wajiha. Sallallahu alaihi wa sallam. ya fi kowa sai da koyi aikowar da duhu ya yi dukiyar kowa ta yayi ga su ba mai kyau da kayi ga kyauta ba da kwamato ba haka ma da ali na mun ce shi ake in burashi sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka sai yake wa an yazid bin bin harun an jurayyi kana kuntu ana wa abu kufay amir ibn wasila da ta ta amsa sunan da sunan da ke amir ibn wasila ya kamata a tura su kwakwalwa ta shi ma na taɓa faɗa al-ilani yace na tsubu bilbai muna kewaye ɗakin Allah kala abu sufai sai abu sufai yace ma ba ce a hadu annabi sallallahu alaihi wasallam gairi a doron kasan nan ba wanda ya raguwa a wanda suka ga annabi wanda ne kuntu bai nufi wa ra'aytahu yace ka dan ki kai ma kana na abu yace kwarai kuwa kuntu bai nufi kai fa kana to ya annabi yake tunda ka gan shi ko ai ya kamata a bayani ya ya yake yake kana abiya yake fari malihan yake ne kyakkyawa wato da ka san shi zaka so ka kuma ganin sa shine nauyi muqaddadan matsakaici ne a duka al'amuran sa al'adikin tabi'a sa da halittar sa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan to komai na annabi matsakaici ne ba fari bane kan ba kuma ja bane jif an gane ba da kiba bane ba siriri bane sannan ba ga su kukkuji bane kuma ba dan kalili bane aka yi da ke ku yawa ke ne da banda Imam Bukhari wannan hadisin ka koma cikin Muslim ba an gane ko idan ka koma Muslim da kuma Abu Dawud din sun kawo aka yi da su na sallallahu alaihi na an gane ko saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a duba wannan hadisin ingantacce ne za ka duba shi a wurare da yawa حدثنا فروع قال حدثنا عبيدة ابن أمية عن كابوس عن أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الهدي الصالح kyakkyawan tunani wa damtu salih da kyakkyawan zamantakewa wa iktisara da kuma yin abubuwa tsakatsakiya karka wuce gonar iri da abun da za ka yi da rike yin su tsakatsakiya ko da Allah ya ji duniya ne kai ne kuɗi ko ka zo ya abu yi maka kai domin zai taimaka ma a rayuwa za kuma ka gane haka duk lokacin da ya zo aka shiga wani yanayi na rusanci ko wani abu to Allah ya ba za ka wuce cika ba ita yin kiba ba amma an ka gaba yin abu sai ka kai shi ga ko ka kore to dai ran da ka tashi wato aka tashi jarraba ka sai kowa ya kauce yawa ya kauce yawa kowa an gane يجي يجي جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة فاهم إذا كنت يرجع إلى أبوة الغلاف في بكا غلاف بكا سر كتاوان جنان كتاوان زمن تجيوا yin abubuwa tsakatsakiya tsakatsaki idan ya ɗari ka wannan to ya zaɓi wani yanki ne daga cikin yankin annabta guda ashirin da biyar abin nufi inda a ce takara ake yi a samu annabta a ce sai ka cika qualities kamar yadda suke kawo qualities of leadership ko za a ce a kawo quality na shugabanci in ana so mutum ya yi ya zama mai kaza ya zama mai kaza ya zama mai kaza misali to idan da a ce an nafta wata takara ce ake yin ta to ka samu wannan ka samu ta yi cikin jirin da ya ta ba ai ba mai samun a ta wato an nafta ke nan wa'annan abubuwan su kansu wato ba 25 ɗin ba aiki ne. Ibiza wai misali aka ba in ba da a ce annabtar za a same shi ta wani abu sai dai kawai ka samu ɗabi'u waɗanda za a ce to ka shiga layi annabawa ma an jama a wuce an gani ma annabi na aman na wa alayhi min annabi na wasu jiki na wasu hada wasu tsari ina wa suna wani aika rabita ya ce ya shiga cikin wannan kyakkyawar tawaka yawwa duk kowa dai ya san cewa ba ana da kai sai annabi za ka zama ba in kai wannan to kaga wannan shi ma bare da muka faɗa ingantaccen hadisi domin a rautun nabi malik ya kawo shi a cikin malik albani ya masa takriji a sannan imam malik ya kawo shi a cikin wata abu dawo da imam ahmad duk sun kawo shi kuma da sanadi ingantacce to ko kuma a ce ma ai wata sifatan min sifatil anbiya ko yawa sifatan min khamsatin wa ishirina sifatan min sifatil anbiya shine dai misalin da rayyan sai saukawa da kai حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس أن أباه حدثه قال أي شيء يزبع به كتاب أبو سبا بيزي في قابوس ذاك الله يزور الله ربا سناني tagut an gane ku an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yake inna al-hadiya salihah lalle kyakkyawan tunani positive thinking kyakkyawan tunani wa samti salih da kuma wato kyakkyawan zamantakewa mu'amala kenan wal iktisadi da yin abubuwa a tsakiya iktisadi kenan juz'un min sab'ina juz'an min an-nubuwa to yanki ne daga cikin yankokin annabta guda 70 kamar yadda na faɗa a tufa ce daga cikin zubobin annabta guda 70 in ka samu wayannan hukun duka ka samu tufa ce cikin zubobin annabawa a cikin hankali ne mutum ba zai iya kamo zubobin ta ba domin wayannan ma yanzu ko kawo miki yawa sannan duk yadda mutum zai kai ne daga za a ce ba da gantacce ne sai ga a wayannan hukun da yake dan da dawo ne ya kai ya komo duk yadda yake in dai ba annabin ba ne to ka ga wannan hadisin da muka biya shi ma kamar da muka faɗa hadisi ne inda ya yi da jawabi wa babi na ɗari uku da arba'in da biyu babun wa yatinka bil akhbari man lam tazawwaj wa yatinka bil akhbari man lam tazawwaj wannan ai wani baiti aka yanko ko ya farkon baiti to ولا بي بيت اكن دي مجم كله كيف يبقى حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سماك في وانا الوليد بن ابي ثور دي وليد بن عبد الله بن ابي ثور اما ابن الذي yake cewa kaza ya jaru wata hadisi sannan kuma munkarul hadisi an gane ku sannan yana yawan wa'azi ne yawan wa'azi shi kuma abu hatim ya ja da kije ne wanda yana rubuta hadisin sai aka faɗa zai rubuta amma wala yustaji bihi a sai an kuma sai ba a hujjari an gane yawa to shi ne wannan to shi ne yake cewa an an simak an isi ma kala da an to Aisha radiyallahu anha na tambayi na ji Allah ya kara mata yadda an tabi'ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda masalu shi irin sabbu inda kike kin taba ji annabi alaihi salatu wasallam yana yadda masalu yana kwaikwayon waka ba wuri ba ba to Allah ya ce wa ma allamna hu shi'ra wa ma yanbagila Allah bai koya wa annabi waka ba ko bai dace da ita ba shi ne aka tambaye ta kin taba gani yana tunda shi Allah bai koya ba kuma bai ita wani misali wani ya yi ya dan yi tamassuli ya kwaikwaya ya faɗa fakana sai kace ahyana idza da kala bai da wuya ko to ban ne taba ji ba amma wani lokacin ya shigo gida ya kanci wa ya tika bil akhbari man lam tazawu shi kuma wannan magana wani yanki ne na waka ba wakar ba bai tun bane gaba daya bai tun yake ji ne ta tun bi da kan ayyamu ba kun ta jahilai ويأتيك من أخبار من لم تزور تبدي لك الأيام ما كنت جاهلا أي ما كنت جاهلا تبدي لك الأيام abin da ka jahilta da sannu yau da gobe za ka gudu ma da ji karara za ka rika mamaki yanzu iyaye mu mamaki ke haka yawan abin da ta yi ko Allah za mu ji iyaye abin da ake ta mu ji kenan wani yaro ya ta yi shi da ji karara ta mu ji wani bawa Allah ne ji jiya da shi ne ya ta gudu mai kaniya duk inda sosai ya zo da sannan ana ce sai ga matasa sun dawo haka yan duka da jiya jiya ke a jikin in ce mai kaniya ya ce wanda ya ji yan wannan ne shi ba da ba da shi ya ce ya mu ke in ji ya ce ta ce yanzu abubuwa biyu suke tafiya da baya ɗaya ya ya ce da kwallon kafa da waya kuma gaskiya ne sai mai gashi ya ce wani ai alaji yau waje yake ai za ka ga yaro ya ce waya dubu ishirin da biyar nake a bane waya dubu saba'in ake magana ta wani zuwa sama zuwa sama ai nake kaga hatsari biyu hatsari uku sai ji ya ce masa da gani ya ce to alaji yaro zai yi gashi shekara guda yana zubawa kuma ya ce waya shekarar nan zai yana sa kuɗin Allah bai tsara bai je sai waya mai kiyaye to saboda haka sai ya ce to waya dika bil arbari sannan ya zo ma da wasu labarai da ke gudu da kana kalaman nan da zo wajen da kai baka kawo da abubuwan ka baka dalibe su ba ka faɗa akwai abin da yanzu da za a tashi kai ba a tashe shi ba akwai dattijan da yanzu su ban ya kai su ba da Allah zai dawo masa cikakken kurciyarsa da hankali ya koma komai sai su cewa zai wata duniyar a kawo ba duniyar da yake cikin wata saboda wasu abubuwan da yake gani wanda ba za su lissafu ba. Allah ya sa mu zama lafiya. To wannan bayan Bukhari jirgin ya fitar da shi Imam Tahawi a cikin Mushkilul Asa. Wannan Mushkilul Asa din buhu wato wai warware matsaloli hadisi ne zai ci karo guda biyu a ganin ka. Sai kawai a ɗauka a ba bayani. Eh ba wai kawai ka hau duru saboda ka ci ka koshi ka gaya ma ƙarya kawai ka ce Bukhari ya yi ƙarya ba. an bai da rikin ku idan an bada maka cikin nasa na yi babu da hawo ko wani abu yake muna hadisi ku kai ba da yake da mukalafin hadisi shi kuma mujallabi ne ne da shi kawai ana gaya ma shi da duk wanda ya jazo ya sauran gaban ruke bukari mukalim to da ma aikin yahuda ne na joseph shar da kuma gurgiya Tikkini su suka yi wa tikkini wannan suka yi ga musulunci suka je da suka zama daktoci a islamic studies suka bayyana cewa dama ba musulunci suke ba to dole su kauce da wannan suna kalubalantar annabi a kan kara ina ga da wasu ƴan taka yanzu suna ɗebo wannan maganganun suna ya wallahi shi ne wannan gurbiya su zo da ta su ne sai ne a bugu Allah ya sa gaba ya to imamu da sai ma ya kawo a cikin aliyu wannan an gane ko yawa kamar yadda mun yi wannan a can baya كم باب بايا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان اللي أنته عن ابن عباس قال إنها كلمة نبي yake cewa tawus yake cewa wato wannan kalmar annabi alaihi salatu wasallam ta abin da yake nufi shine talaffaza bi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗi wannan kalma ba a zuwa waka ba an gane yawa ya faɗi wannan kalmar ya ce wa ya tika min akbari ballan ta zama in ya faɗi wannan miji babi na ɗari na ya kamata ku ɗauka sosai yin ba ko kici babi ba sosai yin ba misali yanzu ko da a ce mutum wakan ya yi ka fahimta idan ya faɗi wani abu mai amfani da za ka iya rafara shi ne ka yi rafara sai eh kamar ali na mun yanzu na faɗa misali ko yawwa to ka ga ma ta masu bi ko koyo shi ne na dauko ni waka ne ma kai shi to ni ba ce wa ma Allah na wajira yawa annabi alaihi salatu wasallam ya ga yawa babu ma ya karau min tamani babu na dari uku da arba'in da uku babu da yake magana akan cewa wato buri mutum ya rika buri wannan makaruhi ne takaruri ne mutum ya ta buri kuma wallahi buri ba zai shiga ba annabi ya ce ran da ka ji kasa a bakin ka kun san wani abu da zai nuna ba buri karatun da muke ranar talata a lu'uluwar marja sai muke ba da misali mun zo akan wani hadisi da yake magana akan nokul fuja'a wani bawan Allah da ya zo ya rasu da na mahaifiyata illa ummi tuktilika mata ta ta yi mahaifiyata ta yi mutuwar fuja'a inda a lokacin kallama la saddaka la tasaddaka sauka wa qalat da tayi magana sai tayi sadaka aba atasaddaqu anha dan yace yanzu zai mata sadaka ya rasulullah annabi alaihi salatu wasallam yace da to da kuka zo da jabar da yake ki kuka ki kuka dole yanzu ku ga mutuwar ku ga a cikin gobe da rana ake dan cikin gandu akwai bawan Allah da ya kuɗi ya bawa ko mutum ne za ku ji mutuwar sa ya fito ya ga tsohon ma'aikacin gwamnati kamar ya taɓa ko ɗan majalisa ne ko ciyawan ko haka ya ba wa ke faskare faskare sai koma ya shige ya wanka yana shiga ya mutu wallahi ne faskaren da aka ce ya buje shi shi bai dawo ya buje zai fito yanzu lafiya lau har yawan wasu wasa mutum ne ya barkwanci sannan wani yau kwana sha bakwai kenan da mutuwar sa ke kuma ya abokin mu na harkar da'awa ma duk ya dan babbar gudunmawoyi sosai haka shi ma shi ya tuka kansa ya kai kansa asibiti amma da yaje bai dawo bai yi awa biyu ba ya mutu to shi ne lauyansa lauyansa yake jira da shi yake ce mana yace wallahi malam ku rika gaya al'umma ku rika rubuta yake ka san cewa da responsibilities ɗin da liabilities gaba ɗaya yanzu da yawan su kai da yawa a ƙara su za'a yi saboda ba rubutu ba shi da sai nake masa da rasa rasu da kai alai annabi yayi gaskiya da yake bai dace da mumini ba ya kwana uku illa wa wasiyatuhu maktubatan indahu har sai wasiyar da ta a rubuce a tare da shi in dai mumini ne sai dai halatta ake bai kamata ba da kwana uku baka rubuta wasiya ba to sai na zama wani littafi na bashi samfur aka wani mutumin kaduna ya rubuta shi gaba ɗaya yanki aka yi ya ɗan yi mukaddima farko da hadisi da aya sai na nuna musu na ce kun ga yadda ya gaji nan shi ya yi ba kwallo gida gida shi ya rubuta a sama cewa in za a yi kaza ran talatin nan da muka yi karatu na nuna musu to an za a yi kaza kawai shigarwa za ka rike idan mutum ya mutu aka ɗauko wannan littafin jin jin ya kake amma matsalar shi matashi dan yake ya kawo wannan wai kai ya so mutuwa yi ala ga mata mala ko ka ga ya tota ko ba ga ya tota wallahi ke ka zo tare da kuke ko ina ne ko kana ta ko a zo ne ba ta bin kunyar zuwa ne da kana da wakan gani ne da lamarin zuwa yake dubi dai da auna wai shi mai tagawa ba kamar shi a cikin ruwa ne ta binki bai ai ba tsama kure shi bai kai da abin da ya yi ba ta tsawo ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a rai inda ba ta fara auki ba ta babban ko ba ko ba aina ma ta kone da rikon wani wani kuntun fi guru da mutum ya yi da saboda haka ba ruwanta ko in ta zo wato in ta zo ba ta yi tsayawa ta fi kowa kowa kowa la haula la quwwata illa billah dan kuma wani bai yake cewa ta kururuwa ka ta iya wato malam na wani dakta ne wallahi ya zuba karatu ne shiga jiki a cikin abiyatin sa saboda haka yana da kyau yau da gobe kawai ya zo a littattafan ka bayan mun ga Qur'ani ya gani ta mun wasiya bare kuwa ya to sai ka cika dari ba dubu ba baka mutu ba amma dai da domin in ka gaba da shi ai ka gaba da shi ka ga dama ka yaga ko ka kona wanda yake recently ake bukatar wani abu aiki za ka rubuta kuma shi ke nan ba shi wa ga gaggacin baki misali baki ne ana bin kowa kaji da ka gama da shi ba ka gama shi ke nan a ni zan gaya na wani shi ban da wannan wa abun wajiya da wani jafar ya bari har da wasu kuɗaɗe da duk za ka ga kuɗi kawai an rubuta cewa wannan na kaza ba na wani na wani annan da suke a rubuta sura Allah wani babban mutum mutumin da mutumin da yana da muna jira da jiji ke wallahi yake kasan ke kuwaka ta cika da mutuwa abin da ya ba shi mamaki yake ga wani kwanan da aka gani yake amma shi da shi ya zo yake masa idan da na waje kaza shi da yanka guda biyar a biyar biyar amfani da ku. Alhaji mutum na ne sai ke mu nake masa bayan a yi ce a ina son amfani da shi yake yi mata a wannan lokaci yake abin da ya ba ku mamaki ne da suka zo aka dubo aka ga wannan kuɗin wanda za a goriya kuke ka wai ne ke tsawon wannan kuɗin din da yana da bukata ya amfani da shi ya biya wallahi wannan ni da shi nake wannan magana to wannan shi ne tsari abin da ya kamata a ce shi ne tsari Allah ya sa mu zai Allah ya sa mu zama da shi to kaga shi ne zai ta burin ma gaba daya ga abun mamaki abun mamaki mutum da yana ta buri sai ka biyo ma hauka da fatin da baka jiya ba an gane ko mutum mutum abun mamaki ka ganki ya shekara 65 saba'in amma wai yana da biliyan hamsin kuma yana tura wani abu kujiyan ba ku kujiyan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un biliyan hamsin wallahi dan shekara saba'in komai ya ja baya duk abin da jakin da ya ya koma baya ko duk wani abu da kake tunani na jin daɗi ya tafi don wani yanzu a wannan gaba miya kuka ji an zuba wani don ta fito da kyakkyar haka ne don mutum ya domin wajen kyakkyar na bangaren abu guda waɗannan duk sun fi sake ba ta ba da kyakkyar a kira ne sai an taimaka da suka yi amma ku to shi ne yake cewa حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تمنى احدكم اذا هر Na'am, idan har ɗayanku zai yi buri, bal yan gurma ya ta bani, ya zuwa ya zama zai yi buri, ala gaba ta bani. Me za ka bura da fa inna wula ya ji ba yi haka, don bai ma san me za a baki ba. In ma za a baki, bai sani ba. Hadisi ne mai kyau. Bayan Bukari a Adamu Mubarak, Imamu Bayaki a cikin Jawabi da Iman, da Imamu Ahmad a Musulun Nasa sun fitar da shi. babu la tusammu ila bal kara wannan hadisin mun sai da baya babu da yake magana akan kada ku rika kiran sunan ilimi da alkaram mun yi wannan ko yawa حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سمار أنا القمة بن وائل القمة ابن وائل يوه أنا أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم الكرم كان يوم يرقى سوى الكرم yawwa sai aka ce wa qulu al-habala al-habala yani al-ilm aka rika cewa kawai ku rika cewa al-habala sunan inibi ne ya kai majazi ba da sunan majazi ya ka ce ku ce al-ilm kawai domin mun yi bayani ne illa da ta sa aka ce karku ce wa inibi kara kuma ta ke na a asunallahu ne wa mala hari yawwa to mai mala hari ke yawwa biya jike ya nawa ku misali da ban biyo da waye cewa an kai jiya da kuma ko ce dadewa ita ce ta ko ce kaya to ya za a zo a yi sunan Allah alkarim alkaram karamci daga sunan Allah aka samu shi kawai sai ku sanya wa sunan jiyar karam shi za a hana kun bayyana da ku yau wato shi ne dalili لا الكرم هو الإنسان إذا قال أي لا أدري أي شيء الله ما جاء إلا أكرمكم عند الله هي أقوى أن الكرم هو الإنسان إلا أكرمكم عند الله أتقاكم يقال إن كيف إذا سمع وسنين فيها جند سوى mutum karimi ne hanya da za a ce wa da karimi ne kaga kai da sunan Allah ma aka jingina ba karimi ne domin an cire ma'arifa bai zama sunan Allah ba amma daga nan aka abu ba komai amma a dangana wa giya wani abu kankantacce ba girmamawa ba daidai ba babu kaulu rajul wai hak babu da yake magana akan mutum ya rika cewa wai hak kai jo kai kai ina ma dai a hausa kenan eh wai hak a larabci za ka ji su ne kallon jiragen larabawa zai ga wannan kalma ce da ta saba sun saba da ita wai a ce fa'ali kaza wa kaza da ta fa'ali kaza haka حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنا وأنا ما هم بيه النبي عليه الصلاة والسلام يا وجي wato ta wajen wani mutum da yake kora taguwa wato taguwarsa fakani da yake irkab ha sai annabi yake da shi hau kamar sai labarin ke wajen hako ko da kuma da hakin da ake faɗa ya sako taguwa a gaba ya turo ta shi yake hawa kawai ya ji zai ji ya kawo haka kala ya rasu da la'in na abada ya rasu da la ta kuwa ce ba fakali jin ce irkab ha jin ce hau kala jin ce inna abada ta kuwa ce kala ce tarifa au ce rabi'a karo na uku ko na wuri zai ce wai a irkab ha kamar a hausa ka ce dan nan za ka hausa kai wannan irin mutum da yana ta cewa kawo irin sa ne ne waya yawwa ba ni jadi ya fita babu kaulin rajul ya anta shine a hausa shine kai ga falalle a larabci ke amma a hausa shi ma yadda za mu fassara shi kamar bara mu ji hadisi sai ku ji maka kalmar da za mu bai shi ma abubuwa ne da suka saba fitowa a bakin bahaushe amma ba da niyya mugun kawo kawai ya saba fata haddathana Abdurrahman bin Shukri kun ga ina ku iya tunawa lokacin da Hamna Hamna yar uwar Mista ko ba Hamna ba Hamna eh abuwa lokacin da ummu Mista za su fita da rana ga abisin nan dogo a cikin bukari za su tara da nayi ya taraka ta biyan bukata shi ke kin tine ce ta ce ta alta mista Allah ya wajen mista dan da ni ba shi ta biyo take haba wanki ya za ki rika zaki wanda yake wada ta take ai hantawo ya da rage mana rai ga kwanan biya abin nufi kin ma garabka ne kenan da abin da ke faruwa a cikin gari duk yadda labari ya watsa gari ba ki ma san me yake faruwa ita ce me ya faru irin ce mutum a mutum ka ji bai ma san me ake ba kana zuwa ana nuna ta mutum ya fi ciwo eh da ya riga ana ta ya irin ce a gari wallahi ba ku sani to shi ne ta umma mai tsakin ta bujiro da wannan kalma to shi ne ba da jayi anan sai take cewa حدثني أبي أنا عبد الله بن بن عتيق عن إبراهيم ابن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة في جنما daga baya ce yasa Hamna bin Tujaj kana ta ce kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Mariya Mariya ya anta to gine misalin da rawa ku yanzu me ya faru me ce ce ya anta gidan Allah rufe mana bai ga falalliya ko kai yanzu kaza irin wannan kalmar ko kama san me ake cewa kai amma dai an yi kaza to ibnu majah da wasu malamai kamar Abu Dawud da Tirmidhi duk sun fitar da hadisi hadisi ne dogo kamar yadda na gaya muku kawai ba an da shi ake faɗa an dawo an da shine dai kalmomin ba wuce da ya saba da su wanda za ka ga wato ba da niyyar cin mutunci ka faɗe su da su حدثنا قتيبة قال حدثنا جريج عن الأعمش سليمان بن مهران كنا عن أبي عن حبيب بن سحيان صحبان في الأسدي بما سكني معروف رأيت عمارا سنة المكتوبة يتي ناقا عمار ابن ياسر يا يسلر فلله ثم قال لرجل إلى جنبي sannan zai ce da wani ajiyar ya hanta sannu ga falalle ko kuma mu gani kalmar da bawu dalla ta dalla tan bar ko za ka mutu abuki da abukiyar dalla tan ba haka kai ko yawa dalla tan ba haka kai ba banda banza iska ba a a dalla tan tin ko da wani zai ya tsara wa dalla tan banza iska banda ida ya dalla tan tin ko za ka ta zama a baki ya wannan duniyar ta sun makama sanne to maybe wani abu ne ba da aka yanko mana iyayen bayan bukari a adabu da mafar sun koma cikin kitabu sunan nasa'i za ka samu wannan hadisi حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان ابن عيينة dan aka ce Sufyan kawai aka yi shiru ne bi ana nufin Sufyan sauri kamar da aka ce Abdullahi aka yi shiru kai ana nufin Ibn Mas'ud na to shi ne yake cewa عن ابراهيم بن ميسى عن عمرو بن شريد عن أبيه شيني الشريد كنا وجب على ذلك في حضر مين إيه في وانا abin nan dai wasu kuma suka ce a annabi alaihi salatu wasalam shi ya sanya mai suna ko kuma aka ce sunansa malik ya zauna a kai sannan sunansa malik lokacin da aka wato lokacin da aka kashe mujiratu bin shu'ba a lokacin wasu suka ce a lokacin aka sanya mai suna shurai wasu kuma suka ce annabi ne ya sanya mai suna shurai kuma ya ji bai ake da zuwa wanda aka ce wala kadira bi Allahu an almu'mini yaji bai ya ruwa ta ta shiga to da shi sannan yana da hadisi a cikin bukari to shi ne yake cewa kala aldafanin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya goya ni ina da irza mun taba wannan magana da ku cewa mutum ya ga rawa zai tafi sai kawai ya rubuta adadin waɗanda annabi ya taɓa goya duk da ba za ka rasa wuyan dan ka zo za ka ga adadi to kai ma in aka ce ka lissafo sai ka ce dawani dawani alal akal dai ka samu biyar a kan a jama'ilul muhammadiyya mun kokoto wannan kalmomi yawwa to sai yace annabi ya goya ni fakali sai yace hal ma'aka min kirin min kirin umayyata bil abi santi akan ka akwai irin shin bai cikin da ibn ubayya ibn abi sarki yake rirawa wani ne fasaha ne da aka yi a cikin larabawa ne basira gaske da basira ta gaske wajen islam shi ne ke kwarai kuwa ba a yi su rubai da turai ya ce na fara da yi wa annabi ibn na umayya ibn abi sarki ya tamassalu bi alkira fa kana in yayi baitin kamar yadda na kawo baitin da ban ginnan yanzu ya ce shi da shi ne digni kenan ƙara ya yi baiti na farko sai ce to ka hatta an tattu hu bi aka baiti shi da na karanta ba baiti da ni sai bayan sai guda ɗaya shi ma wannan hadisin babu kura kamar yadda muka ji shi yanzu bayan bukari muslim ya fitar da shi bukari a adabin bukari muslim a cikin sahih na babu kaulin rajulin inni tasla babu na ɗari uku
shi take yanka dawa ƙarƙashin babu shi ne ma'anin da ya yi kamar abin da aiki ne na gaya muku irin wasu kalmomi da wato za su zama wasu a dangane da abu da aka saba da su da ka yi ka gani gado kai dalla na fara bari irin ire-iren wannan kalmomi shi ne ma'anin da ya yi babu kaulin rajulun inni tasla babu da yake magana akan mutum ya ce na ke ni ka tilan amma idan ka ce fa ka tilan kana da kulli leji mana na ci ke rago to mutum ne sai ni ka tilan to mutum ne bi hadathana muhammad bin bashir qala hadathana abu dawud qala hadathana shuba an yajin ibn umayr qala sami'tu abdullah bin musa qala qala aisha to dan aisha Allah ya kara mata da tace la ta da akiyaman layli kada ka bari yin kiyamun ne wanda ko kuma kan gobe bayan magana annabi yace abin da yake za a mutum ya zama mutumin ki yace yin abubuwa uku to zai zama mutumin ki yace mujahada zama da mutanen ku zama da mutanen kwarai yana sa mutum ya zama mutumin ki yake zana abu na biyu kiyamun daidai idan kana kiyamun daidai za ka zama mutum mutum kiyamun daidai nan kuma ba wai sai ka tsaya ba ka yi doguwar tsayawa ba yadda yanzu ake longa na yi sai biyar da minti wajen sha bakwai sha alhujin zai kullu idan ka tashi biyar saura faɗa ai ka faɗi da wuce da ka yi kiyamun daidai wallahi ko iya mutum jiya biyar kai sai ba daidai kake da wanda ya tashi uku ba ko hudu amma in dai ka tashi alfijir bai kullu ba shi da bai wayo yanzu misali in la makara ko ka makara kawai ka tashi biyar saura ishirin ka tashi kai alwalan minti biyar sai ka zo kai sallar minti biyar sai kawai ko minti biyar sai ka koma ka zauna kawai kai ta istighfar wa min ashari hum yastaghfirun kai ta istighfar ka gane cewa bawon wato alhujin ya same ka kana istighfar ya fi alkhairi ne ka ba kusa ba saboda wannan Allah yana kula mutane sosai ta gaya wa Allah ka fi kowa biya Allah ka yaje ni Allahumma anta rabbi haka ne ba sauri yake ba irga za ka yi لا لا إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك kai shiru ba mai shirka saboda ba magana da yawa a nan ba zuwa kai kawai ba domin bari sai zai da kowa ya kwanta ki ta gaya wa Allah wallahi shi ne za ku goyi abubuwan na kama na kilikin ba tare da kawo ki Allah ba kada ya haka domin can gurin da yake ba kun ta giro wa ko kun innahu kana sai yake yursilu samaa alaikum midrara wa yudikum bi amwali wa banina ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا wannan istighfar ko ka daga hannunka to ki Allah ya ba ka dawa sai ga abubuwan da kike da ba ne ku da kawo idan yayi da za ka yi addu'a ne kai wa Allah kirari kai wa Allah salati sai ka ga ya Allah ni ba azalimi na ku kowa ya ko ka kowa kike yango kar ka nuna Allah kai ka kowa ba da Allah بشيء جانبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الجاهلين لا حول لي ولا قوة إلا بك يا الله أي تكره إلا أبوه sannan abu na uku yake da karatun Qur'ani yake in ga mutum ya rike wannan zai zama mutumin ki sai da Allah ko to saboda haka kaga kiyamun da yake yawa sai sai fa inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana la yadaruhu ay la yadahu domin annabi baya bari kiyamun da yake ya ce masa a kai kumin laila illa qalila yusbahu aw yusqut minhu qalila aw yajid alayhi wa rasil alqur'ana ka duba ayat nan sai ka hade ba ma abubuwan biyu da dauko biyu ba karatun qur'ani da kiyamun laila to inda ka sa ka gaba da yanzu Allah za ka gane Allah zai nusar da kai hanya wa kana idza marifa annabi alayhi salatu wassalam wato ya kasance idan mariza idan ba shi da lafiya au kasula ko yi rauni ta ba za a ce ko yi lalaci ba domin ta danganci annabi alaihi salatu wassalam da kai da ni a ce mun yi lalaci an bai da kai ko eh za a iya faɗa wannan da ni da kai a gaya mana amma sai ga ba annabi alaihi salatu wassalam to ya ja domin abin da ake kira bambanci yauwa ne bambanci ko da yake barin gane kun muka ji ba kun gaba da zan tsaya akan su zai tambaye ku ku gaya me bambanci a babin gaba za mu tsaya sai in tambaye ku gaya dan na ga lokacin yayi to sai yace au ka tilla ko ya samu rauni sallah qa'ida sai ya dalla ta zauni in sallah a zaune ko sallar na kula a zaune ya halatta da sallar ma ba za iya ba ya halatta kai dan ne alaji ya ni zaba ma mata kai ko dalli kariman fa illan takadi fakada fa illan takadi fakada fakada haka sai da gama to bara mu biya babu man ta'awwada min al-kasl babu da yake magana akan wanda yake neman tsari daga lalaci حدثنا خالد بن المخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن ابي عمرو قال سمعت انس بن مالك يقول na ji anas dan malik yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtiru an yaqula yana yawaita cewa allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hadath wal ajzi wal kasal wal jubn wal bukhl wa dala ad-dayn wa galabat ar-rijal wannan addu'ar annabi yana yawan ta ko a tahiyar karfi ko a uwaninta ko ina za ka iya yi ko a jira ka ta tayi musamman ka san ma'anar da take ba kuma ita ce addu'ar biyan baki ba da mai taurin baki ba ba eh da ba wanda ya ci baki jiya ba zai biya ba ba ni shi nake ba yawa wanda ya ci baki kuma wata larura ta faɗo da shi nake Allah ne ke nake jiya to bara ku Allahumma ya ubangiji ne a'udhu bika min al-hamm wal hazan ina neman tsari a gare ka min al-hamm daga damuwa wal hazan da bakin ciki wal ajizi wal kasal wannan da ya ja bayani bayan ce in jire har da bambance muku da san yanzu muka ce a kudu rufi kun mata wal ajizi wal kasal to a nan ne zan tambaye ku me bambanci tsakanin gajiyawa da kasala akwai bambanci na ƙananan jima na taɓa faɗa me bambancin gadawa na ma ku da karbar don ku ko sai ya gane ta sosai da kuma kasala ne bambanci malam Musa
gazawa ya fi da cikin aiki sai ya gagara fara ko kuma ka fara ma cin hanyar jama'a sai ya sa ciwon yin
kasala suya ko kasala mutum ya sa suya zai iya yi ya sa suya haka ne ita kuma gazawa ba akwai wanda zai na yadda da magana ta amma ya kamata a yi magana a ƙara zamana eh
yana aiki saboda ya kasance yana yin aikin ko da shi ke kuma wajen yin aikin kamar da manzala yake cewa inna allaha la yamilu la tumilu haka ban sun bari gajiya la yamallu la yamallu hatta tumallu
alkama in kace la yamallu baya karkacewa kenan la yamallu hatta tum Allah baya kokawa sai kun koka akwai karin bayani ba da ko abin da ya faɗa me zaka ce yawwa to abin da suke faɗa maganar malam Musa da ta gaji tara kan hanya an gane cewa cewa suke yi shi alkaslu shine tarku shay'i ma alqudrati ala fi'lihi shi ne kasala kamar da malam Musa ya fara mutum ya ƙi yin abu kuma zai iya yi sai a ce malalaci wannan malalaci ne sabon lalaci ya ƙi yin kaza kun gane ko yawwa shi kuma na ajizu shi ne adamul kudratu alaihi ba zai iya aure ba ba zai iya kwata kwata shi ne ajizu shi ne bambanci to sai ya ce wajibun wajibun da tsoro ya ubangiji ina neman tsari a gare ka to daga tsoro wal bukhli da ruwa wa bala'u dayn bala'u dayn an gane ko wato da dannewa ko rinjayar baki wa galabati rijal da kuma rinjayar magana wanda za su doki rinjayar kan ko sun saka a gaba ko da ba yaki ba suna so su ga bayan ka sai Allah ya isar ba ita ma wannan in wasu za ka gaba kana yi Allah maka wakil zarki zai isa ma da gajeru yana cikin ka duba a duka da ake kawo a yanzu da muslim a yana sanar ya domin da ake kawo to amma ka yi da dare da dabbo ka san me kake faɗa sannan kana da kyawun da san Allah zai ma bayan bukari a dabbar mubarak bukari kuma ya rawace shi har yau a cikin sahihin da sahihi haka imamu da zai abu dawo da sirrin da cikin rauni da abubuwan da muka fara ne Allah ya mu lalata wanda muka yi kuskure Allah ya muka cikin jirgi ya ce ba ina da kowa ne da suna ya ga wa da kowa da kowa Allah ya yawa kowa ka tsaya da kai Allah ya rawa da kasar lafiya ba su ne maka mu da wahala da tsayin hankali Allah ya kawo mai mutu da shi kawo mu kun ce rayuwa da su ma ke Allah ya yi Allah ya nuna mana gaskiya ya ce kawo mu kuma ألا تمنع من حرية حريتك وفي حدود مالك اللهم استجب على دعاء ومحسن دعاء اللهم ارجع عليهم بحوائجنا وفي أزواجك يا أبي السلام وأن السوداء يعود وأن أويس أخوها وأن إذا لم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين